بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya dada tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alƙiyami. Ɗan uwana musulmi masu kallon mu da sauraron mu da kuma waɗanda za su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna sauraron mu ne kai tsaye kuma za ku ainihin saurare mu je ta kafofin yaɗa bayanai na zamani daga aljami'u salafi wato masallacin juma'a na muciya da aka fi sani da masallacin albani a muciya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya wannan ita ce rana ta ƙarshe dangane da wa'azi da muka sa wa mata a cikin wannan wata mai albarka na ramadan wadda yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce wadda ta daidai da 27 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 wadda ta daidai da 26 ga watan Septemba shekara ta 2008 wannan kasadin shine na biyu daga cikin jeren giyar karatuttuka ko kuma tambayoyi waɗanda ainihin muka ware don a tattauna insha Allah don haka wanda ya saurari ko yake saurari wannan kasadin sai nemi na farko insha Allah ta'ala wanda mun tattauna matsaloli masu yawa waɗanda suka shafi tambayoyi din da wasu matsaloli din sai dai shi wannan kaset din zamu bashi dan lokaci ne takaitacce wajen tambayoyi din domin muna da abubuwa da yawa da muke so zamu ainihin shigar da su insha Allah ta'ala a yau kamar yadda muka faɗi ranar da muka fara karatun littafin tahzibu kitab tauhid na Imam al-A'imma Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima tahzibun ash-Shaykh Samir ibn Amin az-Zuhairi cewa ɗayan lokaci ba na yin karatu a wannan masallaci ba wai wani abu ne ya faru ba a lafiya ce kuma lafiya kalau tafiye-tafiye ne da muka tasa a gaba na neman ilimi da tafiye-tafiye na neman kuɗi ba don kuma ba don mu karfafa ainihin da mu da muke ta falafiya da ilimi na zamani da ilimi na addini da ilimi na sana'a da ilimi game da wayewar kai da ci gabar duniya ba don kuma don mu zo mu zauna a garin mu zaria mu ainihin wato kafa wannan da'awa ta yi ƙarfi da ikon Allah kuma a ci gaba da yaɗa ta har wasu wurare na nesa su ma ainihin su ci albarka to a yanzu din mun dawo insha Allah ta'ala kuma za mu ci gaba da gargadon da'awa din kamar da muka faɗi tun ranar farko na haka wanda ya saurari waɗannan kasusuwa sai zai samu kasusuwa guda goma tun daga na ɗaya har na biyu waɗanda muka sa musu a tauhid mun karanta littafin tahzibu kitabu tauhid ne na ibn khuzaima wanda kuma za a ci gaba da ainihin waɗannan wa'azozi da karatuttuka ga mata insha Allah bayan sallah sai dai zuwa bayan sallah din za mu sanar insha Allah akwai bayanai waɗanda zan yi masu matukar muhimmanci waɗanda ba zan so a ce an baiwa kowa labari ba zan so kowa ta ji kowa ta gani daga cikinku sai dai zan so in masallaci bai gama cika gaba ɗaya ba to asalin ɗaliban makarantar nan tamu mata na farko ina son duk su zama suna cikin ainihin masallacin nan ma zai kai gaba a squeezing ne ma'ana wasu su dawo nan su fuskanci yamma don a ƙara matsowa to lallai ya yi daidai ɗaliban ajin khadijatul kubra kowane aji daga cikin azuzukan makarantar mu suna da suna muna da khadijatul kubra muna da fatimatu zahra muna da abu huraira muna da jafar mahmud adam muna da ali ibn abi talib muna da umar ibn al-khattab usman ibn affan abubakar ibn siddiq duk waɗannan muna da waɗannan azuzuwa to waɗannan ɗaliban asalin waɗanda muke karatu da su a wannan masallaci tinka tinka tinka tinka tinka tinka tin waɗanda aka fara tun a primary school har aka dawo masallaci duk wadda take nan in dai ba ta zo da yaro ba tana cikin gida ko tana cikin rihabar masallaci to a buɗa su shigo ciki saboda asali akwai bayanan da zan yi kai tsaye saboda su sai dai sauran jama'a su ainihin yi tarayya da su wajen jin bayanai ɗin kawai idan kuma duk suna cikin masallacin to alhamdulillah amma dai akwai waɗanda suke waje inda masallaci ya riga ya cika sai wasu su dan matso haka su kuma sai su dan samu su zauna don haka in dai har suna ji na to su marmaza su taso insha Allahu ta'ala to shi to shi kenan tunda duk suna cikin masallaci yayi daidai insha Allahu ta'ala a tambayoyin gashi sai ki dan rinka duba mun su idan mun fara insha Allahu ta'ala wato akwai bayanai waɗanda bayan tambayoyi din za mu baiwa tambayoyin dan lokaci ne kaɗan saboda sauran tambayoyin za mu aje su kuma za mu ainihin jinkirtar da su insha Allah ta'ala har sai bayan sallah an zo an ci gaba da karatu sai dai akwai wa'azi da za mu yi matan aure na zaria ana gayyatar mata daga ko ina a garin nan gobe ƙarfe ainihin wato goma na safe zuwa sha biyun Allah so na rana wannan wa'azin da za a yi a number 46 markazu salafiya majarod tudun wadar zaria jihar kaduna nigeria wannan wa'azin zan tattauna matsala ne dangane da gurɓacewar tarbiyya da kuma zaman banza taken wa'azin kenan gurɓacewar tarbiyya da zaman banza don haka wannan wa'azi ne wanda lallai ana buƙatar kowace mace ta samu zuwa kuma mata da suke yankin sabon gari idan muka ce sabon gari muna nufin tun daga abin da ya shafi gadar kubanni har a yi ƙasa muciya ce kaji daurawa ina ne ina ne za a zo da motoci guda talatin wannan wuri za a ajiye su dukkan matar da take da ainihin buƙatar ta je sai ta zo ta shiga za a kai ku za a dawo da ku kyauta ne ba za a ainihin karbi ko kwabo a wurin kowa ba motoci guda talatin sai dai da yake akwai sira akwai karo tsakanin 'yan mata da matan aure an ware motocin 'yan mata daban na matan aure daban sannan duk wadda ta zo da yaro in dai ba yaro ne goyayye ba to sai ta zaɓi ɗayan biyu ko ta sa yaron ko yarinyar ita ta haƙura amma ba zai yiwu da ke da yaki ko ki kwaso ƴaƴa wajen guda biyar ki kashe fit din mutum hudu ba a fit din mutum ɗaya za a ba kowa ina fata an gane abin da aka tsara kenan dan Allah kar ku zo ku gogoriyo da kokowa a wurin motoci talatin dai ma'ana mutum ɗari uku kenan za a ɗiba ai ko ina ga wurin wa'azin nan ba kai mutum ɗari uku ba eh to da Allah kar ku yi abin da za ku yi ba daidai ba da Allah karfe takwas na safe sannan aka gama wa'azin waɗannan motocin za su sake zuwa su yi layi su ɗauke ku su sake kawo ku nan muciya wadda take cikaji ta tafi ta hayin ojo ta tafi ta dogon bauchi ta tafi haka aka tsara kar a zo sabon gari ki ce wa direba sai ya tsaya a sabon gari ke za ki sauka a'a eh a'a jibi jibi shine ashirin da tara ga wata ko jibi lahadi gobe wa'azi ne da za a yi a kaduna shi wannan wa'azin da za a kaduna sunan shi aure ibadar musulmi taken shi kenan aure ibadar musulmi ma'ana musulmi ne kadai suke aure a matsayin ibada allah maɗaukakin sarki ya taimaka na a na gobe gaskiya ba mu shirya komai ba abin zai mana yawa wadda duk ta ga za ta iya zuwa kawai ta hau mota kaduna ta tafi karfe goma ta mata a sultan bello masallacin sultan bello inda abubakar gume yake wa'azi da ba shirya komai game da motoci ba zuwa kaduna gaskiya allah ya taimaka waɗannan su ne maganganun damu to bayan haka ga bayanan da nake so zan yi muku a yau insha Allah sai ku saurara da kyau godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan da'awa ta mu da muke yi muna kiran mutane ne su dawo su bi alqur'anin nan da suka sani da kuma sunnonin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka san su waɗanda sahabbai suka ruwaito su daga annabi sallallahu alaihi wasallama adilai daga cikin malamai da suka biyo bayan su suka ainihin ruwaito su suka rubuta su suka kuma karantar suka kuma yada su suka yi sharhin su a duniya kamar su al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam Abu Dawuda da al-Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da al-Imam Muhyi Sunna al-Hafiz al-Baghawi da makamantansu abin da muke kira kenan sai dai bambancin kiranmu da sauran kiran ahli sunna muna cewa dukkan aya ko hadisi da za kai ko za aiki da shi shine ka yi ƙoƙarin gano wane ne ya rigaye ka wajen fassarawa ko aiki da irin wannan abin daga cikin ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da ainihin tabi'ai da makamantansu waɗanda waɗannan su ne annabi ya haɗa su a cikin hadisin bukhari ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wannan shine abin da mu muke kira zuwa ga jama'a dan haka mu ba cewa muke a zuwa aiki da qur'ani da hadisi kawai a yi shiru ba sai mu ce a aiki da qur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafu shi yasa ake ce mana salafiya kuma muka yadda mu salafiya din ne to ba mu ne salaf ba sai dai jama'a suna cewa salaf tajawuzan ne kawai ma'ana asali salaf din su ne annabi da sahabbai da tabi'ai da ahlul baitin shi da sauransu ma'anar salaf din kuma su ne magabata mu masu kwaikwayon su ne don haka mu in za a faɗi sunan mu a bisa dacewa kamata ya a ce salafiya ma'ana masu bin tafarkin waɗancan da suka gabata su waɗancan su ne salaf amma wani lokacin mutane sai su ce mu ne ɗin salaf ɗin gaba ɗaya to wannan sunan wani lokacin ya mana girma da yawa domin akan ba mu ainihin wato ba shi ne namu ba to wannan shine ainihin bayanin da muke wa jama'ar musulmi su fahimta kuma su gane don haka ko a kwanakin baya da aka rubuto tambayoyi mu ba kungiya bane kuma mu ba ma cikin wata kungiya kuma mu ba za mu shiga wata kungiya ba insha Allah ta'ala kamar da insha Allah ba za mu kafa wata kungiya ba sannan kuma mu ba mun zo muna da'awa ne don mu rusa wata kungiya ba sai dai muna da'awa ne lalle don mu rusa shirka da bid'a da shirme da bankaura wanda ya shigo wa addinin musulunci don haka lalle muna karambatta da bid'a muna karambatta da al'adu da sauransu kuma kwakwalanmu da addinin mu baya compromising wato ba ma iya daukar bid'a ko kuma wani son zuciya ko wani abu sai dai ba ma tsarkaka kanmu daga kuskure ko rafkalwa ko makamantan haka domin mu mutane ne akwai kuma ɗabi'a ta mutane tattare da mu wadda za ta iya samun mu amma dai ba dai ainihin abin da ya zan daga gamba insha Allah ta'ala to kokarin mu cimma da wannan manufa ta a karantar a yada a yi aiki da alkur'ani da sunna sannan kuma a faɗakar da mutane a wayar da kansu wannan ya sa mu gaskiya muna shiga cikin abubuwa waɗanda ake ganin sauran malamai ba sa shiga muna shiga cikin current affairs me duniyar yau take ciki me ake ciki a garin nan me ake ciki a ƙasar nan game da harkar kasuwanci game da harkar ciniki game da harkar aure game da harkar kaza game da harkar kaza ta haka za a ji ainihin wa'azozinmu muna taɓo ko ina ba dan kuma ba saboda wannan ita ce ɗabi'a qur'ani Qur'ani ya shiga cikin harkar aure ya shiga cikin harkar kasuwanci ya shiga cikin harkar current affairs ya shiga cikin komai da komai don haka mu ma muke shiga cikin ire-iren waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala don haka to ƙoƙarin mu cimma wannan manufar jama'a sai muka kafa makaranta wadda wannan makaranta cikakken sunanta shine darul hadisi salafiya muna adresin ɗinta darul hadisi salafiya zaria najeriya wato makarantar ba wai a wuri guda ne take ba makarantar tana da rassa ne wurare-wurare amma kowane reshe nata wani bangare ne wanda bai yi kama da junan shi ba sai dai ni da na kafa wannan makarantar asali a yadda na so shine ita makarantar ta kasance a nan muciya domin a nan muciya ni aka haife ni a nan muciya na girma a nan muciya na yawa yauna sannan a nan muciya ita kanta da'awar muka fara ta to sai dai kai co sai mutanen anguwar sai ba su fahimci muhimmancin haka ba daidai lokacin da na samu kuɗaɗe ina son in sai filaye da zan gina makarantu masallatai asibitoci abubuwa da makamantan haka sai mutanen anguwar sai suka zama hutsaye in muka ce hutsu shine muskilin da zai yi muskilancin da zai cuce shi kuma ya dawo yana nadama shine hutsu a ce wance bari a sai miki rigar sallah sai ki ce me zaki da rigar sallah sai kuma ranar jaji bari ki zo kina muzurai ki rasa ya zaki ki magana shine hutsu kenan a Hausa ma'ana mutum da zai yi muskilanci kuma abin ya zo ya cutar da shi kuma ya rasa yadda zai yi gaskiyar lamari wannan abin da ya faru kenan jama'a yau shekara goma da ta wuce na so sai wani makeken fili a kusa da gidan da na zauna a can bin dare street filaye ne manya-manya waɗanda manufar a lokacin shine za mu sai filayen mu aje su radda Allah ya azurta mu sai mu zo mu gina makekiyar makaranta a zo a gina darkeken asibiti to sai suka gidadance suka gidadance sai kuma daga baya suka zo suna neman mu wai mu zo mu siya to mu kuma dama ba masu kuɗi bane nema muke muka nema mu sai abin da za mu siya shikenan sai mu koma zero ina fata an gane ba alhazan birni bane gaskiya ko ba ma ma fatan mu zama haka mu zama alhazan birni kawai mu tara kuɗi ba mu da manufa a'a muna da manufofin mu mu a ƙasa dan haka da kuɗi sun samu sai a dubi wacce manufa ce za a yi yanzu kawai sai a yi amma ba wai a tara kuɗi ba ga bukata za ta kashe kuma ana ta cewa wani yana da kuɗi kuma ga bukata yana da ita ma'ana kina da naira ashirin a aljihunki ga yunwa kina ji ba za ki sai burodi ba to ba ma fatan mu samu irin wannan halin a rayuwar mu insha Allah dan haka kun ji to sakamakon wannan jama'a ku saurara da kyau da Allah ku saurara ba ma son wani sharhi da wata zata ko wato ta yi kitta ja bakin ta ce shiru in lokaci yayi na aba da damar ai magana insha Allah ta'ala za a iya yi tun yau ya zama awa biyu insha Allah Allah ya taimaka don haka ga yadda muka ɗauki abubuwan da zamu yi za mu ba da muhimmancin da'awa ne akan abubuwa makarantu asibitoci sannan sana'a waɗannan abubuwan su za mu yi tarkizi a kai dangane da abubuwan da suka shafi harkokin da'awa insha Allahu ta'ala don haka dangane da makaranta wadda take ta primary da nursery ga inda muka ainihin yi situation din muka yi situation din ta ainihin wato makarantar mu ta primary da nursery ta Darul Hadith tana number 2 Emia Road gaskiya quarters a can kusa da Tijinjiko wannan makarantar yau kamar sati uku da suka wuce mun ma fara ginin ta insha Allahu ta'ala wannan makarantar tana da azuzuwa guda goma sha takwas tana da ainihin studio wato ɗakin tantance da tace kasusuwa da abubuwa na kwamfuta da sauransu sannan akwai offices a wurin na malaman makaranta da headmaster da makamantansu sannan kuma ni kuma akwai ainihin offices ɗina na musamman ainihin a wurin insha Allahu ta'ala an fara wannan ainihin ginin makaranta insha Allah wannan makarantar ba mu riga ma mun sa mata ainihin suna ba tukuna sai dai ga irin tsare-tsaren da ainihin ita makarantar za ta gudana a kai nan gaba na hoto ne na ainihin hoton hoto domin asalin wannan ba shine land ɗin ba ashe ma kaga ba shi na ɗako ba wannan ne dauko wannan wallahu almusta'an duk hoton da muka nuna insha Allah na waje ku kwantar da hankalinku za a mika wa yan agaji sai su duba su nuna muku insha Allah ta'ala wato a yadda muka ainihin tsara ta din kamar yadda nace azuzuwa goma sha takwas ne ƙasa aji shida hawa na ɗaya aji shida sannan hawa na gaba kuma aji ainihin shida sannan da waɗannan abubuwa duk da muka faɗi ga ainihin wato bayanai dangane da yadda muka tsara ta waɗannan bincike ne da na zauna na ni da wasu 'yan uwa akan ainihin yadda ita makarantar za ta gudana to tsarin shi ne duk abin da muke tun da abu ne wanda ya shafi na harkar ilimi da kuma harkar karatu ba muna abu ne irin yadda bahaushe yake ba a yi abu kawai da ka duk abin da muke sai mun rubuta shi a rubuta shi da turanci a rubuta shi da hausa a rubuta shi da larabci da harsuna guda uku sai a yi filin sai a ajiye domin wannan aiki ne wanda ni ne nake yi amma aikin al'umma na kewa don haka nake yi wa al'umma bayani ya rage ko al'umma su haɗu su ba da goyon baya a yi abin a ci gaba ko kuma in sun ƙi ba da goyon baya su ne suka yi asara domin me za a samu wasu da za su ba da goyon baya kuma a yi abin da su kamar yadda ya faru da mutanen muciya yayin da suka ƙi ba da goyon baya sai abin ya zama musu matsala sai suka ba da goyon baya don haka sai abin ya koma can wurarensu ma'anar wannan shine abu ne na jama'a amma ni ne nake da kuɗi na da ƙarfi na da ilimi na da gwargwadon abin da Allah ya bani insha Allah yanzu wannan wato framework ne da kuma ainihin hypothetical profile for a model nursery and primary school in Zaria ma'ana wannan bayani ne dangane da yadda ita makarantar za ta kasance wato duk wanda ya karanta waɗannan bayanan zai gamsu game da duk yadda makaranta aka riga aka tsara ta wannan wani bincike ne wanda na ci shekara biyar ina yin shi a hankali da yayi kamata makaranta ta kasance sai in zauna in rubuta yayi kamata yayi kamata shine na zauna na tace zauna na tace kuma muka zauna da wasu yan uwa su ma waɗanda suna cikin harkar ilimi suka ainihin babba mu shawarwari akai da farko akwai aims and objectives mahiyal ahadaf wal ghayat li insha'i hadhihi al madrasa menene manufar kafa wannan makarantar mun yi bayani anan sannan location of the school a ina ne makarantar take sannan physical structure and composition of the school yadda tsarin ginin makaranta yake to gaskiya tsarin ginin makarantar an yi tsari ne standard tsari to the international test wato tsari ne wanda ko a america ko a ingila ko a saudiya ko a germany kika ga makaranta haka zaki ga wannan makarantar babu bambanci na haka ba wai makaranta ce irin makarantar kasuwar muciya ko makarantar tudun wada ko makarantar gyalle su ko a'a makaranta ce wadda duk inda aka ce makaranta an aka kalle ta za a ce eh wannan ta kai makaranta a yanayin gini na makaranta ko a ina a duniya haka ainihin muka tsara ta sannan sai administrative structure of the school tsarin yadda shugabanci da gudanarwa zai kasance akwai ainihin headmaster akwai ainihin assistant headmaster akwai ticoci akwai ma'aikata ga sunan dai mabambanta kowanne an tsara yadda zai kasance sannan akwai academic structure of the school tsarin yadda ainihin gudanar da malamai da kuma tsarin karatu da karantarwa zai kasance sannan sources of income ina ne za mu samu kuɗin gina makarantar ina za a samu kuɗin gudanar da makarantar kuɗin gina makarantar dai ni ne na ɗau nauyi daga aljihuna zan gina makaranta don haka a tsarin makarantar ba aikin gayya a tsarin makarantar babu neman taimako ma'ana ba aikin gayya ba za mu zo mu ce za mu yi aiki ba a ce ana neman jama'a musulmi su zo su taya mu ɗaukar kwangiri a'a in ma ka zo ka ce za ka ɗauki kwangirin to za dai ka ɗauka amma mu dai za mu ɗauki ma'aikata mu biya su in ka zo ka ɗauki kwangirin sai dai ka je su su biya ka ma'ana babu aikin sadaka a wurin ba mu ce a zo a yi mana aiki sadaka ba na ɗaya kenan na biyu ita kanta da'awar da yake na daɗe ina ainihin yi mata foundation a ƙasa tana da hanyoyin revenue generation ma'ana ita kanta makarantar darul hadisi salafiya tana da shears tana da hannayen jali masu ƙarfi waɗanda kuɗaɗe masu ƙarfi suke ainihin samuwa wanda mallakarta ne don haka masu tunanin cewa wai wasu ne ke bamu kuɗi muke yin abu wannan mahaukacin tunani ne waye zai bamu kuɗi mu mu da mun buge kowa a wurin wa'azin mu da waye waye muka wa salati a wurin wa'azin ba annabin mu ba balle a ce sallallahu alaihi wa sallam balle a ce ai ai yaran suwana ne sai yasa waɗanda suke tunanin wai ba za mu iya gine-ginen nan ba a wai saudiya ce za ta bamu kuɗi ko wata ƙasa ce ko wani malami ko wani ɗan siyasa muna jefa kalubale duk duniya wanda ka gano yana ba mu kuɗi ka je ka ce mun ce da shi don Allah yana ƙauna Allah kada ya sake bayarwa mun riga mun shirin abin mu ne tuntuni jama'a tuntuni da muke cewa jama'a muna neman kuɗi muna neman ilimi jama'a suna ganin wai wasa ne da gaske ne yanzu we have arrived wato mun zo ne daidai lokacin da Allah ya nufi za a fara abubuwan da aka dade ana yau digin su a baya don haka ni dai makaranta ne nake gina ta da aljihuna kuma ita da'awar asali wato ita cibiyar darul hadisi salafiya tana da kuɗi nata na kanta waɗanda ma'ana ko da ba ni da rai a yau a duniya da ikon Allah ita za ta ci gaba da gina kanta da kanta sannan na biyu kuma ita makarantar ai makarantar kuɗi ce kuma kuɗi masu ƙarfi ba wai kuɗi naira ɗari biyar ko dubu ɗaya makaranta ce ta kuɗi makaranta ce wadda yake za a karɓi kuɗi masu tsada saboda yadda quality da nagarta irin ilimin da za a bayar nan ma zai ƙara ainihin tayarwa da makarantar da kuma samar mata da hanyoyin kuɗi insha Allah sannan sai naming of the school sunan makarantar har yanzu ba mu yi shawara akan ya sunan makarantar zai kasance ba gaba ɗayan project ɗin sunan shi darul hadisi salafiya sunan aikin kenan gaba ɗaya da ake yi amma kowane ɓangare akwai suna da za a sa mai to yaya sunan wannan nazari da primary zai kasance har yanzu ban yi shawarar yadda za a sa ba tukuna don haka za dai a sa insha Allah sannan motto and logo of the school ma'ana a jikin baji ko a jikin tutan makarantar menene zai zama logo dinmu menene kamar yadda misali za a ce barewa college sai a ce man jadda wajada sai kuma a ga an sa hoton barewa an kawo alkalami da menene da menene an sa to menene zai zama da ita na darul hadith to dangane dai da jikin tutar makaranta tukuna jikin tutar makarantarmu zandarmeniyar takobi ce na zara na zana sannan da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama a sama da takobin da farin fenti da farin kala sannan ita kuma tutar gaba ɗayanta tana ɗauke da kore ma'ana green white ma'ana noma shine green din stands for green noma sannan white din kuma stands for peace zaman lafiya ma'ana mun zo ne mu karantar da mutane a zauna lafiya a yi noma a ci abinci amma a ƙarƙashin me a ƙarƙashin la ilaha illallah to duk wanda ya nemi mu zauna da shi lafiya sai mu zauna haka to amma in ya nemi taba mu fa to sai mu zaro takobin nan to sai kuma ai hayya alal jihad dan haka ma'anar ta kenan dan haka nuna muku ita ga yadda ainihin wato tutar take kowa ta ji kowa ta ganta gata tana dauke da la ilaha illallah muhammadur rasulullah da kuma zarmakekiyar takobi a kasanta koran nan ma'anar shi noma farin nan ma'anar shi zaman lafiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah ma'anar shi musuluncin da muke yi to in an zauna haka shi kenan haka in kuma aka tsogano mu to ga takobi nan malam sai a dan nuna musu a waje kun ji ma'anar kenan to a jikin logo na bajin da sauransu ire-iren waɗannan abubuwan za mu yi ƙoƙari mu zana waɗanda za su fita insha Allah ta'ala sannan kuma sai the school uniform uniform din makaranta wannan irin kayan makaranta yara ba su sa to da farko dai da yake manhajin salaf muke bi salaf kuma ba sa sa shirt ba sa sa t-shirt ba kuma sa sa hana sallah ba sa sa kaboyi kuma ba sa tafiya kansu ba hula don haka lalle yaran mu ba za su sa shirt ba ba za su sa t-shirt ba babu wannan gaba daya mafi karancin abin da za a sa ita ce jamfa ko doguwar riga sai a kawo wata palmaran wata very beautiful palmaran sai a ɗora a kai sai ku ga yara sun yi cararas sannan da huluna na musamman waɗanda waɗannan hulunan wani nau'in keken ɗinki ne ma na musamman wanda muka siya wanda shi ne kawai zai aikin shi kenan kawai ɗinka irin waɗannan hulunan saboda haka ba huluna ne ma gama gari da za a je a siye su a ainihin shago ba insha Allah to game da maza kenan sai wandon su kuma wando kuma da kaɗan zai wuce gwiwa ɗangalallen wando sannan sai fararen safa da kuma ainihin canvas farin canvas very beautiful kyakkyawa haka haka za ku gansa sun yi cararrab da safe za su je makaranta fes fes insha Allahu ta'ala kalan tayu ya zama fari ko kuma ya zama wani kala saboda gwargwadon datti da yara suke abin nan amma dai kun ji da abin zai kasance insha Allah dangane da mata kuma mata muna da uniform din su nau'i uku ne mata yan primary da nursery irin tufafin su daban mata yan ainihin wato secondary junior secondary school irin uniform ɗinsu daban sannan mata 'yan senior secondary school irin nasu uniform ɗin ainihin daban don haka ga waɗannan uniform na zo da su don ku gan su insha Allah ta'ala wanda har na fara ainihin zama na fara ɗinka kaɗan daga ciki wannan ainihin da ke hannuna shine nau'in uniform ɗin da zai zama ga ainihin 'yan primary wannan irin riga ita ce 'yan primary za su sanya ma'ana suka sanya wannan rigar za kuma su sanya ainihin kallabi a ka to sannan za su kawo dogon hijabi baki za su sa ma'ana wannan hijabi wanda za su taho da shi ne daga gida wanda zai lullube wannan uniform din in suka zo cikin makaranta wadda ta ga dama za ta iya cire wannan ainihin hijabi din ta zauna daga kallabi sai wannan doguwar riga tun da yan primary ne da ainihin makamantan haka to wannan dai shine kalar na yan primary insha Allah kamar yadda kuka gani haka gashi nan yadin ma na musamman ne shi kanshi keken ɗinkin ma industrial sewing machine ne da shi ne zamu rinka wannan aiki insha Allah sannan sai to sai a nuna waɗancan na waje sannan sai yan junior secondary school wato yan karamar secondary school su kuma wannan shine irin uniform din nasu su ma kamar da muka faɗi za su rinka sa wannan to su da yake sun fara girma lallai ba za a ce kawai za su yawo da hijabi a kallabi kawai a cikin makaranta ba lallai za su rinka yawo da ainihin hijabin su a sama a wannan rigar in Allah su wanda hijabin din wanda za su yawo da shi a cikin makarantar zai yi macin zai daidai da irin ainihin tufafin uniform din banda wancan bakin hijabi wanda muka tsara wanda da shi za su rinka tafiya insha Allah ta'ala tun daga sama har ƙasa har da niqabi kuma tun daga yan mutsi mutsin su har manyan su ai tarbiya muka ce zami ana son a gina al'umma ne ba irin wannan rikitacciya al'umma ba wadda za ta fara sa hijabi daga baya ta watsar ba irin wannan ba za a sa za a tarbiyyar su ne wadda za ta tashi cikin niqabi ne wanda niqabin ma ta san cewa wannan sutura ce kawai ba wai abu ne da ake sawa dan a batawa na rai ko dan a farantawa na rai ko dan in ana son wani a sa niqabi in kuma ba a son wani a ki sa niqabi ba a'a ba haka bane za a yi ne abu ne na addini na tarbiyya wannan kuma shine na manya-manyan 'yan mata waɗanda za su zama suna ss1 zuwa ss3 insha Allahu ta'ala shine tsarin nasu uniform ɗin shi kuma kun ga kalar shi da kuma irin yadda ainihin wato abubuwan da ke jiki za su kasance to su ma waɗannan zai zama daidai lokacin ma sun balaga ko sun kusa balaga kun ga ba za su yawo babu ainihin hijabi a cikin makaranta ba wannan shine tsarin uniform of the school ɗalibai mata za su rinka sa canvas da safa baka ɗalibai maza za su rinka sanya ainihin canvas da safa fara haka ainihin muka tsara insha Allah ta'ala duk a cikin nan to sa'annan sai yan naziri yan naziri kuma muna da irin nasu tufafin daban saboda yara ne yan mutsi mutsi to akwai irin yadda muka tsara musu nasu su da yake yara ne yan ƙanana zai zama ya, ya cika sharaɗi da ƙa'ida na hijabi amma za ku ga akwai some beautifications akwai ɗan ado a jiki saboda su yan mutsi mutsi ne su zama su ma kansu in aka gansu a makarantar sun zama ƙarin ado dan yara yan mutsi mutsi su kansu gayu ne dan haka a cikin aljanna Allah madaukakin sarki yace wa yatufu alaihim wildanun to su kansu yan nazari din zamu mai da su wasu ado ne ma a cikin makarantar kawai yadda in ka gansu su ma sun ƙara wani beautification sun ƙara wa dan abubuwan chararas Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai ainihin clubs and societies in the school kungiyoyin ɗalibai za a yi wa yara kungiyoyin ɗalibai na ainihin wato abubuwa wanda na nishaɗantarwa don a yi tarbiyyar yara akan ainihin abubuwa da suka shafi irin waɗannan za a ce akwai ainihin kungiyar ɗalibai kaza kungiyar kaza kungiyar kaza irin waɗannan duk za mu koya musu insha Allah sannan rules and regulations of the school dokoki da tsare-tsaren makarantar waɗannan dokokin kowa zai bi su a duniya babu wanda zai ce shi saboda shi ne wane ko saboda ɗan shi ne wane babu wannan a makarantar mu dole kowa zai bi dokar sannan sai recruitment of teachers and other personnel ya wace hanya za mu bi mu ɗauki malamai muna da ka'idojin da za mu ɗauki malamai muna da ainihin irin tsare-tsare da za a ɗauki malamai da kuma ma'aikata amma gaskiyar lamari ga tsari wannan tsarin ya kamata dukkan ɗaliban darul hadisi salafiya su tsaya su ji shine ba za mu ɗauki malamin makaranta ko malamar makaranta ko ma'aikaci ko ƙwaya ɗaya ba sai ɗan darul hadisi ka'idar da muka sa kenan ma'ana ba za mu ɗauko wani daga gefe ya zo ya karanta mana da biology ko health education ba ma bukata don haka wannan is a very big challenge kalubale ne mai girma aka jefa a ɗaliban darul hadisi dole su je su karatu kenan ba don koyi ba don makarantar su ce su za su dawo su karantar kamar yadda haka sardauna ya so abu ta kasance cewa abu jami'a ce da ya tabban 'yan arewa don haka 'yan arewa su je su karatu su dawo su karantar da sardo ne mutu sai yan arewa da yawa suka ci amana shi suka yin karatu sai makiyanmu suka zo su ne suke iya kaza suke iya kaza sai suka waye gari in ku aka ce wane makiyin ku shine da kaza wane makiyin ku shine kaza wane makiyin ku shi ma ƴaƴan shi da ɗan uwan shi zai ɗibo dan haka biyu ta waye gari gashi nan ta mu ce mu aka yi wa amma mun kuma mun zama masu gadi a ciki mun kuma mun zama kaza mun zama mu ne dai a gefe to saboda haka lallai ne dan darul hadisi ya dage shi yasa tsawon lokaci muka ce za mu je kamar ni na ce zan je karatu sai mutane suna wannan irin karatu a'a mun shirya wata da'awa ne wadda yake ba a buƙatar karatu karami ana buƙatar karatu ne mai yawa ɗaya kenan ana buƙatar karatu ne fanni fanni fanni fanni fanni fanni wanda yake dan a zo a karantar da al'ummar da ba sai sun je koro karatu inda za a lalata musu tarbiyya da aƙida ba yawan kaje zaka karanta medicine ko pharmacy ko engineering ko telecommunication ko menene sai ka haɗu da wani abu na ɓacin rai game da addininka ko aƙidarka to wace hanya musulmi za su bi wajen su maganin wannan shine su su daure su je su karanto sai su zo su yaɗa wannan abu ga al'umma su a cikin mutunci kuna ga mutanen ƙasar india abin da suka kenan suka tafi america suka je suka iya computer science computer engineering information and communications telecommunication engineering da suka dawo kasar india sai suka zauna suna karantar da mutanensu da yaransu sai abin ya sauki abin ya araha yau kasar india sai america sai ta ɗibi aiki sai a ce a kai shi kasar india don za a yi shi keke da keke irin yadda za a yi shi a america amma kuma yana da sauki ya fi sauki a can kuma za a yi maka akan lokaci ma'ana kenan hatta waɗanda suka karantar da su yau sun koma suna da bukata a wurinsu don me don sun yi tsayin daka yasa wannan aikin namu ba aiki ne na malalaci ba kuma ba aiki ne na mutumin da yake sakare wanda yake tunanin duniya yake ba duk lahira muke nema kawai da waɗannan abubuwa inda duniya muke nema ba abin da zai kawo masallaci sai mu je mu shantake a gidajen mu kawai mu ta ainihin tamattu'i ba abin da abin nan dan haka ku kiyaye wannan dukkan ɗaliban darul hadisi lallai su ne za su karantar dan haka dole ne ɗaliban darul hadisi salafiya su je su yi karatu wurjanjan ya zama mafi karancin abin da dan darul hadisi zai zama yana da shi ko yar darul hadisi shine ya zama mafi karanci shine digiri amma kada wani kada wata su yi kuskuren fahimta ta ka je ka ce ai malamin ku ya ce lallai dole sai kowa ya digiri dan haka kai ba za ka yi aure ba kai ba za ka yi kasuwanci ba kai ba za ka yi kaza ba a'a abin da ake nufi a nan kowa da baiwar da Allah ya mishi mu academicians ne ma'ana mu muna cikin harkar ilimi ne kai kuma in kana cikin harkar kasuwanci ne ba za ka ce to tunda mala ya ce ka ba bari in bar kasuwanci bari in bar noma a'a je ka kai ta kasuwancinka kadai dai kai ba za a sa ka ka karantar a darul hadisi ba kuma wannan ba wani abu ne don in ka yin kasuwanci to ran da darul hadisi ta ɗauko miliyan goma ta baka ta ce je ka kai mana kasuwanci ka rinka kawo mana riba don ba mu da yan kasuwa kuma fa ai dole ne ya zama muna da mutane fanni fanni ko kun fahimta ɗaya kenan sannan kada wani saurayi ya ce ai shi ba zai aure ba sai ya gama makaranta saboda malam ya ce kaza wannan a cikin manhajin mu mu bamu yadda ba shi yasa yana daga cikin abubuwan ma da zamu tattauna a wurin lacca akan ainihin wato taɓarɓarewar tarbiyya da lalacewar tarbiyya da muka ce za mu magana na daga cikin abin da ya kawo shine rashin auren wuri mu abin da muke cewa duk dan darul hadisi duk ɗan darul hadisi to lallai ne ya marmaza ya aure saboda manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda di ya aure to ya cika rabin addinin shi sai ya ji tsoron Allah a cikin rabin ma'ana duk wanda bai aure ba kenan a cikin layi a rabi yake addinin shi saboda haka mu ba mu yarda da irin wannan idea ba a ai ba zan yi aure ba sai na gama makaranta a ai ni ma ba za a aure ni ba sai na gama makaranta wannan ba shi cikin tsarin mu a cikin darul hadisi salafiya ko kadan muna yaki da wannan iya yaki wurjanja shi yasa za mu zo wani lokaci ma za a fara check and balance a cikin darul hadisi waye bai da mata to je ka kai aure a bai da abin yin aure darul hadisi za ta taimaka mishi wace ce ba ta da miji a wance ce to je kike aure a ba ta samu miji bane a to muna da samari a darul hadisi yaya a to ai ba ta da kaza a darul hadisi za ta taimaka eh ai mun ce addini zami duk inda aka ce za addini ko in ba a bada muhimmanci game da aure ba to barna za ta biyo baya duk yan matan nan da ke karatu FCE engineering suna menene ABU polytechnic ba su da aure jama'a ba a cikin natsuwa suke ba kullun ka sami handset ɗinta cike da text na samari ita ko kullun ta same ta dare yayi tana ta rubuta samari text ai za a yi free call karfe ɗaya na dare me yasa saboda me ba ta da miji ba ta da natsuwa duk samarin nan da zaki gansu suna cewa wai suna karatu shine ustaz shine ustaz ba shi da mata ba shi cikin natsuwa dare yana yi zaki ganshi ya ɗauko hoton wata yarinya ya aje daidai ainihin fulan shi haka yana ta kallo yana ta kallo can kuma zai bacci sai ya ce oh baby good good night wai hoton ne yake duk wannan fasikancin ba mu yarda da shi ba a cikin tafiyar mu jama'a lallai ne sai an rugurguza shi ba mu yarda da wannan ba gaskiya saboda Allah san ba ma promoting lallai ne a yawaita auren wuri saboda a haihu annabi sallallahu alaihi wasallama zai alfahari da al'umma lallai ne aure baya hana karatu jama'a duk wanda yake ganin cewa in ya aure karatu zai tsaya wanda take ganin ta aure karatu za ta tsaya to bata san manhajin salaf ba bai san manhajin salaf ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai admission of pupils wace hanya za mu bi mu ɗauki ɗalibai a cikin wannan makarantar to ɗaliban farko na wannan makarantar su ne 'ya'yan da aka haife su daga kashe malam ja'afar mahmud adam zuwa ƙarshen shekarar nan wato talatin ko ashirin da tara ga watan zulhijja ko kuma talatin da ɗaya ga watan disamba ƙarshen wannan shekara keke da keke na ƙarewa to ɗaliban farko da aka ce za a ɗauka a makarantar su ne duk 'ya'yan da aka haife su aka sanya musu suna ja'afar to waɗannan 'ya'ya mun ce za mu ba su ainihin wato automatic admission and automatic scholarship wato za a ɗauke su makaranta kyauta za a yi musu komi da za a yi musu kyauta za a yi musu har zuwa karatunsu naziri primary secondary har zuwa a kai su jami'a ko ina ne a duniyan nan darul hadisi ta ɗauki wannan nauyin amma sai yaran da suke da suna ja'afar kawai kuma wannan ba muna faɗe ne wai dan wata in ta haifi ta sa ɗanta ja'afar ba a'a sai da muka lura abin ma yayi nisa sannan muka yi wannan sanarwar in ba haka ba wannan yana daga cikin abin da muka tsara a cikin makarantar amma ba mu taɓa faɗa kowa ba ina jin sai kamar wata guda da ta wuce wata munasaba ta sa ainihin muka faɗi a tudun wada bayan haka duk sauran yara da za a ɗauke su za a ɗauke su ne kamar yadda aka saba ɗaukar yara a makarantu a bisa cancanta insha Allahu ta'ala sannan yara za su yi naziri primary 1 2 3 to primary 4 boarding ne daga aji hudu na primary school to boarding ne kwana za su rinka yi don haka har mun samu wani tafkeken fili kuma mun saya wanda za mu fara gina musu hostel wanda za a ɗauki ainihin nanis wane ne wane ne yan tsofaffi da yan samari da za su ɗan rinka zama tare da su suna jistin ɗin suna ba su abinci suna abubuwa dai gashi nan duk mun riga mun tsara wannan a cikin ainihin tsarin insha Allahu ta'ala amma sauran ɗa- ƴaƴan makaranta da za a ɗauka to kuɗi za su biya game da tsarin transportation ba mu ɗauki tsarin transportation gari ya waye ka ɗauko yaro a mashin ko ka ɗauko yaro a caɓa ko ka a'a akwai motoci girka-girka masu lafiya da darul hadisi za ta siya lafiyayyu polish da esinsi da komai wanda yake za su rinka kewayawa tun daga ainihin cikin zaria city har samuru har hayin uji wanda za su rinka kewaya suna ɗibo yara suna kawa sai a caji iyaye sai su biya ainihin kudin transport wanda ya fi sauki ya fi araha haka za a yi bus stop a ce wuri kaza bus stop ne don haka yan muciya su fito wuri kaza su tara ƴaƴansu yan cikaji wuri kaza yan dogamoci wuri kaza haka motocin za su yi aiki wato tsari ne fa wanda na dade ina homework a kan shi na dade ina yi shi yasa sau da dama ƙananan ustazai in shekarun bayan sun tado da abu sai in yi dariya kawai in ce ku yi haƙuri muna na akwai abin da muke shirya wasu sai suka gaji ina cewa wannan irin haƙuri da yake cewa har yaushe suka balle suka shiga wasu hayaniya nasu to kuma yanzu sun zo suna nadamar abubuwa ita tsarin da'awa ta musulunci jama'a ya wuce irin yadda ustazan nan suke tunani da sisters wanda za a dan zo a yi abu fuca fuca kwana biyu shikenan kuma a watsar ana yi ne har abada ana yi ne har katin katin ga sardauna nan da ya gina a biyu ko bayan ba shi a biyu ta ci gaba ko to haka ya kamata a yi abu amma ina ranar kawai ku yi abu bayan ba ku kuma abin ya watse ko kuma ma tun kuna da rai abin ya watse to duk ko abin da za a yi shi ne nagarta to sai fa an tsaya an da ku sai sa foundation kawai fa da muka na na waje abin nan wajen naira miliyan shida muka kashe a foundation din makarantar wanda in kika je ko bulo ɗaya ba a ɗora ba ma a ginin yanzu a foundation ne kawai a ƙasa abin ya narke me yasa irin nau'in ginin da za a ɗora a kai sannan da irin yaran da za a zuba a kai yara ne za a zuba fa gudu za su yi sai da ƙiriniya da tsalle-tsalle kaga dole ne a tsaya a yi abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan su ne tsare-tsare dangane da makarantar nursery da primary school waɗannan bayanai gashi some suggested framework and hypothetical profile for a model nursery and primary school in Zaria Kaduna State Nigeria gashi nan wannan ainihin wato yadda ko gan shi haka da turanci haka yake da larabci haka yake da hausa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan shine game da tsarin abin da ya shafi ainihin primary da nursery da makamantansu ina fatan kowa ya ji to sai daga baya sai muka samu labari wasu sun rinka haihuwa ƴaƴa suna sa musu ja'fariya saboda dai yarinyar mace ce ana so dai a sa mata ja'afar to kuma babu sunan ja'afar na mace shi to sai ne da aka gaya mana haka muka ce hadda su ai duk wanda aka sa mai suna in remembrance or after ja'afar mahmud adam to za a ainihin saka a cikin wannan don haka har da wadda aka sa mata ja'afariya Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai kuma tsarin secondary ita kuma secondary din a wani wuri ne daban a bypass din nan can inda kuke ganin wani abin nan wani kamfanin mai na hanyar bypass na zaria din nan kafin a kai inda yake sama gadan mota ƙasa kuma gadar jirgi a daidai bypass din nan a wani ƙauye ko wani gari da ake kira gabari to daga nan daidai bakin hanya a nan ne mun samu wani ma kaɗe ɗan fili masha Allah tabarakallah wannan filin za a yi secondary school ne a nan ku saurara da Allah za mu yi secondary a wannan wurin wannan secondary da za a yi cikakkiyar secondary ce za a yi ta maza da ta mata sannan da hostels wurin kwanan ɗalibai don boarding ne da kuma staff quarters gidajen malamai da ma'aikata duk a wannan wurin don wuri ne ma kaɗaiɗe insha Allah ta'ala wannan kawai takaitaccen abin da zamu ce kenan dangane da aikin secondary din amma da yake ayyukan a hankali muke yin su yanzu sai mun gama wannan na primary tukuna sannan zamu tayar ma da na secondary din daga baya ba ma gaggawa a cikin abin mu kamar yadda muka ce wannan wani tunani ne ya fi shekara goma ya fi shekara ma sha biyar a cikin kai ake bi a hankali to a hankali muke bi don haka harkar mu duk wanda yake da gaggawa da ci da zuci ba zai iya tafiya da mu ba dan zai ga cewa nan sai masallaci gaskiya lamari masallaci abin da muka so masallatai guda biyu na so in gina musu a anguwan nan amma kamar yadda nace duk gidadancinsu su sai ya ja musu wannan masallaci sa Alhaji Ali Tankifa suka gina shi tun wajen shekara talatin da ta wuce Allah ya saka musu da alkhairi to muka taso duk da awan mu anan muke yi sannan sai masallacin gina Alhaji Lawal direba Allah ya gafarta mishi ta diban dakuna yana ba mu muna ta karawa to Allah cikin rahamar shi ya dauki ran shi sannan nan kuma akwai malai ha kusa da gidan nan shi ma Allah ya dauki ran shi duk suna daga cikin pioneers ma'ana waɗanda suka tallafa wa da a wannan tun tana yar jinjinniya to ya zama mu nan yanzu mun kai karfin da zamu iya gina masallaci komai girman shi kuma komai kyan shi to sai muka ga cewa ba daidai bane ai mu tafi wata anguwar mu je mu gina to sai muka yi ta kokarin a samu filaye a jikin masallacin dan a siya ko gidaje dan a rushe ya zama dai masallatan sun tabbata a inda suke to amma gaskiya saboda Allah sai muka yi ta shan wahala da mutane muka kasa gane abin yayin da misali a tudun wada ga dattijuwa ta iya yunkuri ta baiwa 'yan tudun wada fili su gina masallaci mu a nan ba mu ci a bamu kyauta ba cewa muka a siyar mana amma sai daurewa kai ne yaya ne shikenan to duk aka ki abubuwan wannan yasa gaskiya dai sai muga cewa ba daidai bane mu ci gaba da bata lokaci muna da kuɗi muna son yin abu har kuɗin su zo su kare ko kuwa kuɗai ba sa zama to don haka gaskiya saboda Allah sai muga ga yanzu dai kawai watan da ya wuce nan na zo muka zauna da alhaji muka yi taro akan wannan masallaci za mu buɗe shi bayan sallah za mu buɗe shi za a yi dakin sai a ɗora sama ta ɗora sama kawai shikenan a gyara shi nan a sa AC can a sa AC shikenan sai mu dan ci gaba da abubuwan da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa don ya aka iya in ba haka ba mun so ne a yi nabjegen masallaci jama'a to amma babu wuri to shi yasa kawai iyaka abin da zamu iya kenan can kuma na masallacin Allah Jallal direba nan ma mun so mu ainihin sai gidan gaba ɗaya mu mai da shi makaranta sama da ƙasa sannan akwai fili kuma gaba a siyar mana sai a mai da masallacin wurin to nan ma duk al'amarin aka samu matsala shi yasa sai muka ce to duk a rabu da su to gaskiyar lamari yau kamar mako biyu da suka wuce ko mako uku akwai inda na je na sai fili a can jikin energy research center wannan filin na federal government wato gwamnatin tarayya ce ma ta raba filayen haka filaye ne da ministoci manya-manya suke je suka yi ta siya Allah da ya taimaka wani dan anguwan nan ya ji sirrin abin ya zo ya mini magana muka je muka je muka sai fili to da muka sai fili a wurin gaskiya gida nake sha'awar in yi personal house to amma filin da ke gaba da ni da filin da ke baya da ni na sa a nemo mini masu su in sun yadda za su siyar to ga abin da za mu yi to a nan ne za mu zage mu yi masallaci haɗaɗɗen masallaci a daidai jikin abu ne kina zuwa in kika gama kare wasu gidajen bulo menene menene akwai wasu filaye za ki ga ministry of works to daidai da center for energy research wane ne wane ne to daidai nan ga filaye nan to a wannan muna da fili ma keke 100 by 100 to kuma muna bukatar mu kara 100 by 100 guda biyu daya masallaci daya sai in yi gida daya kuma to shine za mu yi karamin asibiti a nan clinic da dispensary irin na zamani za mu ainihin yi shi a nan in Allah ya so sannan kuma da women training center wato inda za a rinka karantar da mata ana koya mata wasu sana'o'i na hannu da makamantansu adireshin wurin yana federal government layout samaru zaria sunan wurin kenan allah madaukakin sarki ya taimaka waɗannan gaskiya su ne tsare-tsaren mu a nan garin zaria kenan sai a kaduna a kaduna ma muna da ɗalibai waɗanda asalin ɗaliban abin sha'awa mata ne su ma mata ne muka fara karantar da su tun da dadewa suna da kishi suna son sunna suna son addini suna da haɗin kai mata ne dattawa masu da gaske suke addini don haka dawowa ta da suka ji abubuwa sun fara anan suka zo suka ce to su ma a zo a ci musu gaba muka zo muka ci gaba don haka kullum karfe hudu zuwa karfe takwas na dare ina kaduna duk ranar juma'a ne musu ainihin karatu mata daga karfe hudu zuwa karfe shida maza kuma daga karfe shida zuwa karfe takwas to shine ran nan sai magana ta taso suka ce to tunda sun ji waɗannan ayyukan alheri ya kamata su ma ai a dan samu musu to mun samu dai nafkeken fili a nan jikin kasuwar duniya wata anguwa da suke ce mata anguwar kaji to nan jikin kasuwar duniya in kika fito garin Kaduna gashi nan wasu filaye ne masu kyau masu very beautiful su ma with a very beautiful and green vegetation ina da kyan kallo wurin da bishiyoyi masu daɗin abin nan to mun samu fili 200 by 200 wato ya ninka wannan namu so biyu to nan ma za mu gini in Allah maɗaukakin sarki ya so nan za mu giggina abubuwa da sauransu sannan an yi mana alkawarin za mu samu fili a sabuwar kaduna kun san akwai garin kaduna da ake so a gina sabuwar kaduna a kaduna so an yi mana alkawari za mu samu fili nan ma in Allah maɗaukakin sarki ya so waɗannan su ne tsare-tsaren da muke ciki kuma waɗannan su ne abubuwan da muke ciki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba mu ƙarfin gwiwar cika waɗannan abubuwa idan kuma Allah ya nufi cewa 'yan bayanmu ne za su cika waɗannan abubuwa to Allah ya ba mu ladan farawa da faran ladan wahalhalun da ladan abubuwan da kuma ladan duk abubuwan da za a kafa a waɗannan wurare insha Allah to kun ga wannan aiki kenan ashe aiki ne da albani ne yake da ƙarfin shi da kuɗin aljihun shi da ilimin shi da iyawar shi da fahimtar shi da wayewar kanshi amma fa aiki ne tsakanin albani da ɗaliban shi na haka abu na farko Allah yana taimakon mu akan waɗannan abubuwan ne saboda tsarkin zuciya ina son ku gane wannan muka ce muna yi da ƙarfin aljihunmu da iliminmu amma ba muka ce ilimin namu ne yake ba Allah ne yake yi amma tsarkin zuciya shi zai taimake mu kuma waɗannan abubuwa su tabbata saboda haka kun ji abin da muke cewa lallai ne dukkan ɗaliban makarantar nan su sha alwashin cewa makarantar mu ba irin makaranta ce kawai a zo a yi shashanci a yi karatu a watse a yi gidan biki a sai da maganin mata a yi hira a yi gulma makaranta ce ta an zo ne a yi karatu a wayar da kai a iya abubuwa a samu alheri so ba gidan biki ba ne ba gidan sai da maganin mata ba ne ba wurin da za a zo a kafa mana zubin adashi ba ne duk waɗannan nonsense da stupidity ba ma son su a cikin makarantar mu lallai mun zo karatu ne wurjanjan to shi yasa saboda ya zama mun kai international standard wato don ya zama matsayinmu ya yi daidai da duk matsayin masu da'awa na duniya ne ta shiga lungu-lungu na kasashe a duniyan nan domin duk wani wanda ya kai ya komo malami ne mai da'awa ko ko ya iya kaza iya kaza sai da na je na samu alaka da shi domin nan gaba idan waɗannan abubuwa suka fara za mu rinka ɗibo manya-manyan malaman duniya ne suna zuwa su mana lecture suna zuwa suna daura manya-manyan jami'o'i na duniya duk mun rubuta musu waɗanda nan gaba za a ce a jami'ar islamiyya za ta ɗauki ɗalibai bana sai a ce an turo da darul hadisi kaza jami'a kaza a duniya kaza kaza kaza waɗannan ayyukan sai da na shiga kowane sunkuru ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa in je in sadu da wannan malamin aƙida ne wannan malamin hadisi ne wannan malamin kaza ne in zama vocal in buɗe baki in yi bayani in bayyana manufofinmu in yi sharhi to waɗannan abubuwan duk mun yi su ne domin mai domin zariya ta tabbata zariyan ta birnin ilimi mu dai dama ba 'yan kasuwa bane waɗanda za mu je mu a'a abin da muka tasa a gaba shine me mutanen zariya ilimi Allah ya albarkace su da shi to kuma tsarin shine in dai kuka ce za ku yi harkar ilimi za ku raya ilimi za ku ga Allah ya albarkace ku ƙasar nan tamu to sauran abubuwa dai sai a ɗanyi kasuwanci ne a ɗanyi noma a ɗanyi abubuwa don a ci abinci amma mu dama to Allah ya sadaukar da mu a cikin harkar ilimi tun shekara ɗari biyu da suka wuce a zamanin sarkin zazzau jatau Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi waɗannan su ne bayanan mu insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to akwai wani fili da muke da shi a nan muciya wannan fili yau wajen shekara ashirin da wani abu alhaji ali ya ba mu shi wannan filin da ya bamu shi muka ce to mun saka shi cikin ainihin projects na darul hadith don haka muka bayar aka zana shi wannan mun mai da shi technical complex ne kawai hoton shi ne nan a gabana cewa ainihin wato za a yi makaranta ne wadda hawa biyu ne ma ko hawa ɗaya gashi aka zana ita makaranta ce wadda za a rinka karantar da keken ɗinki wato ɗinki da kuma saƙa ɗinki da saƙa don haka muna da injinan saƙa yanzu waɗanda ni ma dai kaina ban san ma dai iyakarsu ba don sun wuce ɗari muna dai ta bada kuɗin ana ta abin nan saboda koyan saƙar da sauransu za a koya wa 'yan mata saƙa saurayin da ya ga zai koya shi ma ya zo ya shiga don saƙa ce ba hana ban kuka kijas ko lega za ga samari da yawa suna saƙa to sannan sai abin da ya shafi ɗinkin keke abin da ya sa muke so muna son ne kowane ɗalibi ya iya sana'a bai yiwa kana ɗalibi ko kina ɗaliba sai ka je wurin alhaji wani ko ki je wurin alhaji wani kana roƙo ko kana abin nan ana wulakanta ka ga ka ɗalibin ilimi mai yiwa nan gaba Allah ya mai da kai babban malami da zaka yi da'awa wani alhajin birni ya zo yana taka mana kai a cikin da'awa sai zama kana da sana'ar ka wadda za ta rike ka da ikon Allah waɗannan su ne ainihin tsare-tsaren insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu kada manta a jiya akwai mantuwa da na yi dangane da magungunan nan da na ce na siyo su daga ainihin jidda ta can ƙasar Saudi Arabia ashe akwai wani guda ɗaya sai na duba cikin kaya sai na gan shi sannan sai na shi asalin mai siyar da waɗannan magunguna ɗin bayani jiya mun kawo wannan na olsa ko to wannan kuma yana magana ne akan ina wannan tarin nan tari ne yake zazzabin nan mai zafi typhoid fever to wannan maganin typhoid fever ne da kuma kansa ta hanji an gane kansa irin ta hanji da kuma dattin ciki kudin su ɗaya da na wancan ɗin ya ce shi ma riyal ɗari ne sai dai shi a sace take gashi kamar madara ne yake haka za a samu ruwan sanyi sai a yanka maka yanka sai a ainihin zuba shi in aka zuba sai a ainihin rinka shan shi gashi nan to mun dai magana da shi in Allah ya so ina so zan samu tura mishi kuɗi sai in haɗa shi da wanda za su rinka yin harkar maka kawo mai yiwa za ku ji ana sanarwa kuma kuma za a kawo a wurin karatun ku na mata insha Allah sai a nuna waɗannan na waje insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to cikin bayanan nan da muka yi ko akwai wata da take neman wani ƙarin bayani kafin mu wuce don yanzu za mu fara karanta tambayoyi insha Allah. Wa alaikum salam Dan daga murya sosai, na'am. Ban gane ba. akwai matan aure mana mun ce akwai women training center shine muke gwagwarmaya filin yanzu gashi can akwai mana kuma duk muka ce duk karatuttukan da ake a nan shine za a koma da shi can akwai mana akwai wa alaikum salam wa rahmatullah akwai ai matan aure su ne nasu muka ce women training center ba a so a hada ku da yara ne yau da sai a hada ku da su ko kuna ganin su ne muku rashin kunya su kuma suna ganin ku ko mutanen da ne ba haka ake wannan sura din ba to kowa da nashi iri na'am so na'am hanyar da ake bi ita ce mai sauki kwamiti ne na kafa jama'a ba ni ake zuwa ake samu ba don ni matsalar jama'a ni ba na iya management din jama'a ba ka zuwa gidana kai sallama ba zan fito ba yawwa kamar sarki nake karkace kai sallama da ni a gida karkace ka zo wurina a akwai kwamiti da na kafa su ake zuwa ake samu shi ne kana da ɗa da ka sa mishi ko ɗaya ka sa mata wannan suna na ja'afar kawai abu ne mai sauƙi takardar haihuwar ɗan in babu takardar haihuwa ka je kai mishi takardar haihuwa mana nawa ake yin takardar haihuwa a ofishin iyali bai wuce naira ɗari ba ko naira hamsin ka je ka faɗi ran da aka haife shi da sunanka da sunan uwar shi da sai a baka takarda wannan takardar sai ka je a yi maka photo start naira biyar ne ku saurara wannan photo start ɗin sai ka juya bayan shi sai ka rubuta cikakken sunanka da adireshinka da lambar wayarka da duk wasu bayanai da suka shafi ainihin kai saboda me saboda za ka kawo wa ainihin wato lajinatul umana mun sa wa abin ainihin wato abna'u ja'afar trust the children of ja'afar trust wato amma abna'i ja'afar wato kwamiti ne wanda su za ka samu daga cikin duk waɗanda zan iya riƙewa akwai musa sahabi akwai sani anan akwai malam ahmad injiniya akwai alhaji murtala gulma su ne zan iya rikewa akwai kabiru sunna waɗannan su ne zan iya rikewa to sai ku je ku same suna nan tsakanin muciyaci kaji sabon gari daurawa hayin ojo zaria ango fulani ango kanawa tudun wada waɗannan su ne kwamitin kuka je kuka same su kawai sai ka je ka samu ɗaya daga cikin yan kwamitin sai ka bashi idan ka bashi shikenan sai a sa a fayil sai a ajiye muna nan muna lissafi nan da shekara biyu yaran sun kai shekara biyu da rabi ko shekara uku kenan to sun kai a sa su a naziri ɗin kenan ina fata an gane to daga lokacin kenan makarantar za ta fara shi yasa ai ginin makarantar ma cikin yanga za mu yi shi tunda yaran da za a fara wasu ma yan mutsi mutsi ne kuma su ake so su fara ina fata an gane dan haka yanzu kawai foundation muka na a na asma na tambaye shi ya ce bai da maganin asma gaskiya ina fatan kun ga na eh eh shi kenan duk ɗaya ne eh ai asalin sunan ba suna bane sunan kungiya ne sai dai nan da aka sa ja'fariya ai su ma suna danganta zuwa ga Ja'far Sadiq ne mu bana muna nufin Ja'far Mahmud Adam yan bid'a ne za su ga in suna yayi ɗaya da nawa ne sai su su canza mu ba ma yin haka ko kun fahimta yo ina matsala kuwa ba kun taba magana akan bakin hijabi ba ko ba ku sa bakin hijabi saboda yan shi'a na sawa wannan ma bid'a ce kuka dauko abin da ya halatta a musulunci dan wani kafiri ko wani arne ko dan bid'a yana yi kai ba za ka ce kai bari ka daina ba kai ma ka zama dan bid'a kenan eh ko ba kun daina sa bakin hijabi ba saboda yan shi'a na sawa bakin hijabi ba na shi'a bane bakin hijabi ya halatta matan sahabbai suna sawa matan salaf suna sawa dan haka muka ce duk ɗalibai yan mata na darul hadisi salafiyya da kuma waɗannan na wannan firamare da naziri a saurara in sun kawo uniform sun sa bakin hijabi za su sa tun daga sama har ƙasa da bakar safa duka ɗaya ne ai inna ma kawai waɗanda ke wasu ganguka ai wannan sanarwar jama'a har a intanet nake so in jefa ta ba wai ba wai abu ne na zariya ko na muciya ko na tudun abu ne na duk wanda ya abin nan kawai inna ma kawai abin da muka ce waɗanda 'ya'yansu suke nesa sai su bari sai sun kai za su shiga primary 4 sai su zo sai su kawo su a lokacin makaranta za ta fara boarding tunda ba nan gidanka yake ban kana da ɗa a Kaduna ko kana da ɗa a Sokoto ko kana da ɗa a Yola ko kana da ɗa a Gombe ka sa mishi wannan suna he is entitled ko she is entitled to that sun cancanta a basu to amma kuma ai ba zai yiwu a ce za ka kawo ɗan nan yana ɗan shekara uku ba amma sai ka sa shi nursery a wani garin a can garin da kake yayi nursery yayi primary one amma sai mu baka irin standard curriculum ɗinmu mu irin syllabus ɗinmu don syllabus ɗinmu mu gaskiya ba irin hayaniyar syllabus ne na Najeriya ba mun tsaya mun tsara syllabus ne lafiyayye wanda za a sami ilimi na gari don haka karatu ma mu ba karfe takwas za a rinka farawa ba karfe tara za a rinka fara karatu don ba tahuwa za a yi hajaran majaran ba karfe tara saboda motoci sun gama haɗa yara karfe tara sai a fara karatu karfe tara an fara karfe sha biyu sai a tashi yan naziri kenan awa uku ya ishe su karatu don dama su karatun bacci ne da wasa da cin taliya eh ba shine karatun naziri ba to yan firamare ne za su ringa kaiwa karfe daya karfe daya an tashi kenan kowa ya tafi gida yaje ya kwanta ya wasa ya huta amma babu irin a ce eh, anti wanta ta sa lesson kuma daga karfe daya zuwa karfe uku babu wannan lesson din kowa ya je ya huta su ma malaman su shakata to waɗanda za su fara daga waɗanda yan firamare 4 da za su fara boarding waɗanda za su fara kwana a makaranta su ne aka tsara musu cewa za su rinka samun darussa abin da ya shafi ainihin wato lesson kamar da bayan la'asar ko makamantan haka ko kuma wasu wasanni ko makamantan haka saboda mu ba mu yarda cewa ai ta cusa wa yaro karatu mu ga lura mafi yancin yaran ku ne suke karatu shi yasa ba su da hazaka yaro ya tafi makaranta tun safe yana dawowa sai a ce ya wuce islamiya ko kuma da in ya zo gida daga isla- da- sai wanka sai koma islamiya sannan a ce kuma za a tafi hadda da daddare to da yaushe ya huta da haka in ya kwanta bacci sai an ta dukan shi kafin ya tashi yau me yasa ba ba zai kusan mutuwa ba a bacci kamata ya hutu da wasa ya fi yawa a wurin yaro fiye da karatu wannan shine psychology na ilimi amma mutane mafiyancin su saboda ba professional teachers bane ba ƙwararrun malamai bane yanzu ake suke karantawa a makarantun sai su daddan karawa yara karatu karatu ɗan kaɗan ake wa yaro saura a je je je ta wasa ya ta tsalle tsalle ya je ta cin taliya ya ci indomi ya sha juice ya tsalle ya wasa kawai shikenan ya gaji ya kwanta ya huta Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai ta ƙarshe wace ce ta ƙarshe tambaya sannan zan fara karanta waɗannan na wa alaikum sa na fili a ina kuma a usasa a gaskiya dai zuwa yanzu mun gama makin inda muke buƙatar fila ke kina da fili ne a usasa to to bari a yi magana da insha Allah gaskiya yanzu zuwa yanzu abin da muka ce filaye kan yanzu sun isa in ba waɗancan da muka ce ba yanzu gini za mu tunkara yanzu in damuna ta ɗauke watan disamba ko watan ainihin januwari shine za mu fara ginin wancan babban ginin insha Allah shine ma ya fi damun mu a yanzu na haka na sa an gama min ofis a wurin yanzu ma gobe za a yi fenti ma'ana ofis ina nan muciya daga nan da kwana bakwai to Allah ya ji kanshi na tashi daga wurin ke kwarai da gaske Allah ya taimaka na'am ta shine wata ce ta rubuto tambaya to an ce za a dauki mai suna Jafar to Umar fa mai suna Umar ma za a dauka amma uwar shi za ta biya kudin makaranta ai ba an ce ba za a dauki kowa za a dauka jama'a makaranta ce ai ta abin nan makaranta ce kowa za a dauka amma makarantar gaskiya ita ta kuɗi ce amma waɗannan ne dai kawai su ma waɗannan ne ai ba cewa kai mai suna Jafar har abada ba iya waɗanda za a haifa zuwa 31 December shi kenan ya ƙare duk wanda ya zama biyon haka shi ma in ya zo sai ya biya kuɗi Allah ya taimaka to na baki tambayoyi to dan fara karanta mu ji menene alaikum hey a wasu da ke cewa wani ana walƙiya ko ana tsawa ba kyau a yi karatun ƙur'ani inna ma ku saurara tsawar ko walƙiyar ko rugujin hadari in ya ɗauki murya wato ya fi ƙarfin murya ki har yadda ba za a ji ba shine sai ki saurara amma in ba haka ba mutum zai iya ci gaba da karatun alƙur'ani ana ruwa ko ana abin nan na'am wannan aka ce wai mutumin da ya yi wutiri a farkon dare sannan sai ya tashi a cikin dare ya yi shafa'i abin da na fahimta wato ta ji tsoron ba za ta iya tashi ba ƙarshen dare sai ta yi wutirinta da wuri da ta yi wutiri sai kuma can sai ta ji ta tashi to ya za ta yi kenan in dai har wutirin can da ta bata riga ya kai raka a goma sha ɗaya ba za ta iya ƙara gwargwadon rakawoyin salloli raka a biyu raka a biyu sai ta cika sai ya zama sha ɗaya duk da waɗanda ta yi ya zama a dare ɗaya bata wuce sha ɗaya ba kenan amma ba za ta maimaita wutiri ba na'am to ina jin ke na'am na'am eh haka ne matar da take azumi sai zama ba za ta iya ci gaba da azumi ba saboda nauyin ciki ko saboda nauyin shayarwa babu ramuwa a kanta sai dai ainihin abin nan sai dai ciyarwa wannan ta ce mutum ne yake da mata biyu sai zama ɗaya daga cikin matayen iyayenta na da hali suna yi mata hidima to shin ko shi mijin su ya rinka yi wa ɗayar hidima a ɓoye don ya rage mata takaici a ba wani takaici da zai rage mata haka Allah ya nufa sai ta karba shi ma sai ya karba kawai amma ba haka ba ai shi yanzu miji ne in ya yi wa wannan to kuma sai ya yi waccan sai dai in har yana da halin ya yi wa wannan to ita kuma waccan sai a dubi menene za a rinka mata ina fata an gani Na. na'am eh mace lallai ne da namiji duk ɗaya ne su rinka aske gashin mara da na hammata so ake duk sati duk ranar juma'a namiji da mace tsaftace gashin hammata da na mara amma in bai samu ba duk sati to kada ya wuce kwanaki arba'in baki aske gashin hammata ko gashin mara ba ko baki rage ba na fata an gane na'am sai wa kuma To, bisa. Allah ya kiyaye wai miji ne yana jima'i da matar shi kuma yana kalmomi na batsa lokacin saduwar kuma yana son ta rinka bashi ansa wannan ba daidai bane duk abin da ya haifar da haka shine at-tagharrub westernization in our social lives wato ɗabi'u ne na turawa saboda ana kallon film ana kallon channel o ana kallon movies wai duk sai ake aro waɗannan ɗabi'un nasu wanda ba daidai bane na'am addu'a da ba yaron da baya ji sai ta addu'a Allah ya sa ya ji ta addu'a Allah ya shiryar da shi ta addu'a Allah ya shiryar da shi Hmm. wai wata ce ta ce ta yi mafarki ta ga fatima binta rasulullah sai dai fara ce ita ta ma fi sauran mutane fari to tambayar da take ko ita ce ko ba ita bace a'a ni ma ban san yadda kamannin Fatima yake ba to kuma ke da kika gani daban ka'idar dai da a ce kin san kamannin Fatima ne da kika karanta a cikin hadisi to in kika ga irin waɗannan kamannin sun gaskata ga wadda kika gani to sai ki ce Fatima kika gani amma yanzu tunda baki santa ba baki sanya take ba misali yanzu wanda bai sanni ba sai dai mafarki ya ce ya ga albani wani ainihin saurayi ne dan gajere mai katon kai kaza kaza sai zo yana gaya miki ke da kika sanni sai ki ce a ba albani ka gani ba ce a to ai a mafarkin shi mutumin ya ce albani ne shi ce a wani ne haka ne ko kun fahimta haka abin yake game da duk wanda ya rasu in kai mafarkin shi sai ka samu wanda ya san shi ya kwatanta maka shi Allah ya taimaka wannan tana cewa ne wai yaya aka yi game da ɗaliban da aka koyar da su shekara sha biyar da suka wuce ai su ne suna nan a makaranta ai wato ai dai an yi rijista sadda muka zo muna registration duk ɗaliban an yi rijista su su ne aka sa musu ajin su aka sa wa ajin khadijatul kubra ai dama sunayen azuzukan makarantar mu mun yi computerizing nasu ne yanzu haka da har ma zan to da kwamfutar na ga kar mu ci abubuwa da yawa ne duk ɗalibar da take makaranta akwai hotonta akwai sunanta da komi nata da bayanai duk akai in Allah so da kuma lamba wadda shine kuka ji nake magana ɗazu duk ɗalibi ko ɗalibar da ke darul hadisi yana da wata lamba wannan lambar da kake da ita hatta ni din nan na da lamba dan in ban zo da lamba ba ba zan shiga ba kowa yana da lamba ba ga ba za ka shiga ba saboda sai ka je kayan rijista da wannan lambar da makarantar to in ka zo shikenan sai kofar ta shaida ka based on wannan kofar kana zuwa wata yan na'ura ce kawai zaka danna yatsanka kana danna yatsanka sai ta bude maka kamar yadda kuma zake dangwala a dinnan sai ka dangwala kana dangwala shi ka sa mata ƙuri'a kenan ko saboda ga babu wani ɗalibi na makarantar Allahumma sai waɗanda san da muka sanar cewa mun dawo za a ci gaba da karatu wasu sun yi zuciya ne wasu sun cuci kansu jama'a wai su mutane sun ɗauka ana irin wannan da'awa ne da ɗan ƙaramin ilimi irin wannan da'awar wannan dai da'awar da kuke a makarantun islamiyyan ku da malaman ku ustazai suna yawo ana ustaz salaf salaf duk wannan za ku iya da ɗan cikin cokali na ilimi amma wannan irin aikin da muka ɗauko kuna jin zai iya yiwa da ɗan irin wannan ɗan ƙaramin karatu a ji a watso maka larabci ba baka ji me aka ce ba balle kai me zaka ce a watso maka turanci baka ji me zaka ce ba balle a watso maka faransanci duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muke buƙatar mu je mu koye su ko kuma muka je muka koye su dan mu zo mu zo mu fara da'awar yanzu to su a lokacin sai suka yi ta fahimta cewa ai sun ji labarin ga malami gari kaza yana kaza ga wani mu kuma anan malam ya ce wai ai ta karatu tukuna sai na ce ai ta yin karatu akwai abin da za mu zo mu yi da karatun yanzu kuna jin waɗannan abubuwan tsakani da Allah wannan dan cikin cokalin karatun da malaman islamiya suke da shi zai iya gudanar mana da shi ba zai iya ba ba zai iya ba wallahi abin ya fi karfin kwakwalansu wallahi abin ya fi karfin kwakwalansu yasa abubuwa ne sadda muka dawo muka ce to yanzu mun dawo za a ci gaba da da'awa don haka duk dan darul hadisi ya dawo wasu suka dawo da yawa su aka rijistar su waɗanda suka ki dawowa suna ganin ka su ba ruwan su to sai kuma da suka ji tsare-tsare sai kuma mutum ya lallabo sai a ce a an riga an rufe the door is closed the chapter is closed down Allah ya kiyaye wannan ta ce menene hukuncin mijin da yake dawowa da sha biyu na dare kuma ya tafi da asuba gidan uwar gida idan yana gidan amarya in yana gidan amarya yake haka wato ita idan yana gidan amarya to kun ji akasi kuma shi yasa na gaya muku mu maza mu orabai ne muna da wayar sha'ani kun ga nan kuma waya fi son uwar gidan ne fiye da amarya in yana gidan amaryar sai sha biyun dare zai zo kuma da yayi sallah asuba sai ya tafi gidan uwar gidan shi to idan da gangan yake haka lalle ya yi zalunci idan kuma wata larura ce to ya bayyana larurar da ya sa domin ita waccan da take gana zalunta ta ta fahimta kuma a nemi yafe wata Allah madaukakin sarki ya kiyaye amma mata bari gaya muku wani sirri duk matar da ta fi kula da namiji ya fi karkatuwa zuwa gare ta dan mu maza kamar yara ne entertainment muke so yaro duk wanda ke bashi cakulan eh nan yake sheƙa da gudu hakan kana da mata biyu ko uku ko hudu wacce ce ta fi haba haba da kai wacce ce ta fi kula da kai wacce ce ta fahimce ka wacce ce ta kaza sai ya zama kafi tunanin ina kake a wurinta ba ku ga annabi da kanshi da yake fiyayyen halitta ya kwanta rashin lafiya cewa yake aina ana gadan aina ana yau ina ina ne yau sai suka fahimci fa yana harin ya kosa ya je ɗakin Aisha ne sai su matan suka yi taro suka ce to duk sun yafe ya koma ya zauna a can to amma a ɗakin aishan nan ai sadda yake da ran shi da lafiyar shi akwai wata mata da ya auro asalinta bai hudiya ce ta musulunta ita ce safiya ita kuma ta iya handilin namiji wajen girki sai ta je ta haɗo girki mai daɗi a zubo a sabon tangaran a zubo abubuwa yana ɗakin aisha wata ran sai ta aiko yarinya baiwa ta ce je kike kaiwa annabi ga wani ɗan pepper soup ne an yi ko ɗan wani abubuwa dai haka annabi yana gani madalla madalla ya miƙa hannu zai karɓo aisha sai kishi sai ta ɗaga ƙafa sai ta hantsalar da abu annabi ya sauri aka tare manzo Allah yake to ta'amun bi ta'amin wa qas'atun bi qas'atin da abinci ya zube sai kin biya amma yanzu tunda kin fasa tangaran sai aka dauko saiti guda daga cikin kadat din ta aka biya abin da nake son nuna muku gaskiyar lamari wallahi ni namiji ne kuma ina hudda da maza kuma ina sanin menene ɗabi'un maza da sauransu kuma ina gaya muku haƙiƙanin al'amari shi yasa ai akan wannan kujerar ne kasar namba 48 na sarimul battar wanda aka sa mishi sihirul halal annan muka zauna muka yi shi ai a ciki na faɗi me maza suke so namiji yana son ado namiji yana son ladabi a wajen magana namiji yana son in yi fushi sai a lura wani iri ne wanda ake ba haƙuri ne ko ko wanda ake shiru ne sannan namiji yana son a girmama yan uwan shi da iyayen shi yana son tsaftar yara yana son tsaftar gida sannan yana son magana mai daɗi da Allah ya ce wa qulu lin nasi husna ko da shi ɗanyen magana yake miki ke yanzu ke zaki tarbiye shi dan abin da ko kasa ganewa sadda ya aure ki za fa ki cika sa tarbiyar da uwar shi ta mai ne wallahi ya kamata duk mace ta gane haka cewa tarbiyar da uwa ta ta yi bangaren tarbiya ne na uwa shi ko namiji gaba ɗaya na rayuwa ne a tsakanin tarbiya guda biyu ta mata ɗaya uwar shi ɗaya matar shi uwar shi ba za ta iya tarbiyyar da matar shi za ta yi ba matar shi ba za ta iya tarbiyyar da uwar shi za ta yi ba dan aka kawo shi yana jariri matar shi za ta iya share mai kashi da nafkin da abubuwa ne to kuma uwar shi yanzu za ta iya wannan shagwaba da maza suke wa matan su a'a dan haka sadda uwar shi ta sallamo miki shi kika aura to a lokacin ke kuma kina da wani aiki a kanki eh ta sallamo miki shine ta yanzu ta ta sake shi ba za ta aje mai abinci ba eh ba za ta yi mishi ruwan wanka ba za ta yi mishi kaza ba to ke kamata ki tsaya ki yadda za ki bi sai ki mallake zuciyar shi ba ta hanyar tsafi ba ina fatan kun gane ko kun san cewa a tudun wada da ne karatun hadisi akan tarihin Khadija sai na ce zan zo in tara mata zan yi musu lacca akan Khadija yanzu ina jin na bincike akan tarihin Khadija ina da wajen shafi 200 akan kwamfuta wace ce Khadija tukuna Khadija matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to menene Khadija ta yi manzon Allah a duniyan nan wadda ta shanya zuciyar shi ta mallake bakin shi ta mallake kafa shi ta iya komi manzon Allah sai da yace duk duniya babu matar da ta cika ta batse komi na ta ɗari bisa ɗari ne sai ce sai khadijatul kubra to me khadija ta yi shine muke so muka je muka binciko cikin kibba kibban littattafai tarihul islam na al-imam zahabi na ɗauka wannan littafin mujalladi nawa ne mujalladi hamsin ne ya yi tarihin khadija na je na kwakulo na zazzabo abubuwa game da wace ce khadija don ku san khadija ku kwaikwaye ta kuma ki ɗauko ƙa'idoji da irin rayuwar khadija ki ɗabbaka a gidanki ki ga cewa ba ki samu wannan matsayin auren mijinki ba in ba haka ba yaya mata ta mutu kuma annabi ya aure ta tsohuwa mazanta biyu shine na uku tana da 'ya'ya tana da yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi son khadija ya fi tunanin khadija hatta ragon aka yanka gidan shi sai manzo Allah ya ce ina na kawayen khadija tsohuwa ce ta zo manzo Allah ya tarbo ta yana tsima ya cire rawani ya shimfiɗa ya zauna da ya tashi share ya kawo ruwa ya kawo hidima Aisha ta ce wace ce wannan karabar ya ce kana tatina ayyama khadija kawar khadija ce tana zuwa wurin mu lokacin khadija na dare na gaya muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hira ake Aisha ta faɗi magana game da khadija cewa ce wai kai kenan da an yi magana ka ce Khadija wata tsohuwar mace ta mutu ga mata masu kyau yara ka ta kalmomi irin na san matan zamani din nan masu rashin kunya ta abubuwa ba daɗi sai manzon Allah saboda ɓacin rai sai ya ɗauke wuta sai kasa magana haka hadisin yake sai kasa magana ya shiru Aisha ta ce tun da take bata taɓa ganin tashin hankali irin ran nan ba ta ce can sai annabi ya ce me kika faɗa maimaita in ji aisha ta ce sai ta kasa ya ce ki maimaita abin da kika faɗa akan khadija me ta ce cewa ce allah bai canza maka wadda ta fita ba allah bai baka kaza manzo allah ya ce saurara allah bai bani wadda ta kai khadija ba ba wai wadda ta kai ta ko ta fita ba na biyu ya ce ta yi imani da nisan da duk duniya aka kafirce mu a lokacin neman manzan Allah ake a kashe takura rayuwar shi ake an sa mishi sanctions an sa mai takunkumin tattalin rayuwa tofa mishi yawo ake wulakanta shi ake a lokacin Khadija ta rungumo shi ta ce shine nata haka ne ko ba haka ba a lokacin da mutane ke kyamar a ce sun san manzan Allah a wannan lokacin Khadija take sha'awar a yi addressing ɗinta a ce ita ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da duk duniya an haɗa baki kada a ba annabi ko kwabo har wa'azin ya lalace a wannan lokacin khadija take ɗiban kuɗi ta dankara mishi ta mai da uwa ta sa mai aflas ya tafi kogon hire je ibada da ya ga abu ya kusa ƙariya sai ya sake dawowa ya zo khadija ta sake shirya sabon haɗi ya sake ɗiba ya tafi ya ce ta bani sanda aka hana ni ta yi imani da ni sanda aka kafirce mini sannan a lokacin da aka watse wa annabi kowa ya watse ita khadija ta zo ta tsaya yace ta tsaya min a lokacin da kowa ya watse don haka sai ce wallahi Allah bai bani makamanciyarta ba balle wadda ta fita Aisha ta ce ta haɗu da bala'in da bata taɓa haɗuwa da shi ba domin gari ya waye sai manzo Allah ya zo ya kwankwasa mata kofa fito da ta fito sai ya ce Khadija ta yi imani da ni sadda aka kafirce min ta bani sadda aka hana ni ta tsaya min sanda aka watse mini Aisha ta ce abin ya zama musiba la'asar manzo Allah ya kwankwasa kofa fito ya sake maimaita mata abu ya zama kamar jan baki jama'a yace Khadija sai Aisha ta ce sai da Annabi ya kwana talatin ya nema ta haka safe da yamma ta ce in Annabi ya huce ba za ta sake wata magana game da Khadija ba amma kun san cewa Khadija bata taba sallah ba kun san Khadija bata taba azumi ba kun san Khadija bata yi hajji ba domin a zamanin ta ba a shar'anta sallah ba ba sallah ba azumi babu hajji farkon musulunci ne an fara wahala kawai ta sha bata ci dadin ba ma sai ta mutu saboda haka da ta bar ya sai kaunar yar sai ta koma kanta manzon Allah ba yadda a taba Fatima duk hayaniyar da za aure sayyidina Ali ya ce zai yi manzon Allah ya miƙe ya ce a a sako ta shi ta dawo me yasa ya ce saboda in ka je ka auro yar Abu Lahabi ko Abu Jahal in ta zo ta cutar da yata zan cutu idan yata ta cutu ni ko na cutu to Allah ko zai cutu to ko ba za ka iya da Allah ba yace dan haka ku je ku gaya wa Aliyu dan Abi Talib ko ya haƙura da wannan auren ko kuma ya sako yata saboda haka ko da Fatima ta tashi rasuwa sai ta wa Aliyu ishara in zai aure ya auri yar yarta sai ya auri Ummu Kulsum ya auri yar gidan Ummu Kulsum wata yarinya mai suna Umama wadda tana yar mutsula annabi yake saka ta aure yana sallah da ita me wannan yake nuna mana dan Allah Khadija irin wannan waƙar ce ta zamani I love you I love you wannan hayane da kuke liƙa a jikin hijabi ko a jikin littafi na quality nagarta ta nuna na yaya ya kamata mace ta mu'amalanci ɗa namiji ku yanzu sai kuka fahimci cewa wai draman nan da kuke kallo ta waɗannan yan iskan Kano ko yan iskan Lagos wai irin waɗannan theory din wai haka za a zo a yi wa namiji a zo a zazzagi namiji a ci shi a yi dambe da shi a je can a yi zagi a je can a yi gulma a je can a yi kaza sadda kike haka lokacin kina tattara wa kanki kiyayya ne da ke da ƴaƴanki da jikokinki da tattaɓa ki a wurin mijin saboda bari ku ji ƙaunar ƴaƴa na alaƙa da ƙaunar uwa gashi mun gani akan Khadija kiyayyar uwa yana da alaƙa da kiyayyar ƴaƴa wannan na gaya muku gaskiya ne wadda ina ganin ina daga cikin waɗanda in ba ni da irin mu ba babu wanda zai tsaya gaya muku ita don me don ku gyara saboda haka ku ɗauki Khadija ta zama muku midras ta zama muku abin darasi abin koyi ta zama muku role model ku yi koyi da Khadija ku gani yanzu ki koma gidanki ki tsaya ki tsara waɗannan abubuwan ki nuna wa mijinki kaza da kaza ki gani ki ga cewa ba ki samu ɗaukaka da daraja a wurin shi ba kun fahimci wannan da kyau to amma in kuka ɗauki irin abubuwan da mata suke namu na al'ada hausawa ko namu na al'adar wane ko namu na kabila kaza sai ku ga kun lalata wa kanku rayuwa kuma shikenan ki zo abubuwa duk su rikice miki sai ki rasa sai ki rinka cewa anna haza kif haza ya ake wannan ya same ni Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum ku guja wa kanku Allah ya taimaka to sai wa kuma a'a waɗanda ba za su kai shekara ba ko za su kai a watan ramadan ake wannan tsari a ai ita kaddara Allah Allah ya riga rubuta ta tuntuni sai dai zartar da kaddara ne yake faruwa a cikin daren lailatul qadari ma'ana a daren lailatul qadri shine Allah madaukakin sarki zai bayyanar da budget din bana ga abin da za a yi bana ga abin da za a yi wato bana wane ne zai mutu wane zai rayu wance za ta haihu wane zai talauce wane zai kuɗi wane zai mulki wane zai haɗari to amma waɗannan ƙaddarorin dama Allah yana da su amma zartar da su misali ba a yi wa Allah misali amma ina son in yi muku wani abu ne da za ku fahimta yanzu waɗannan tsare-tsaren nawa da nake faɗi suna nan katin katin jama'a ina da su in fa har sai da ya zama saboda an adana su duk waɗannan abubuwan da kuka gani hatta hoton riguna nan yanzu ina da su komi da komi ina da su adana akan intanet domin intanet shine wanda gobara ba ta cin shi ba abin da zaka ajiye a intanet wanda zai salwanta ma'ana ko da waɗannan takardu za mu rasa su ko wani abu haka muna zama kan intanet cikin minti biyu sai mu dawo da su amma kun ga ban taɓa bayyana muku su ba sai yau to misali duk abin da kuka sani Allah zai zarta yana da shi amma yaushe zai faɗa wa mala'iku yaushe zai saukar da abin ga halittu shine a daren lailatul qadari amma shi yana da abin tintini na'am sai wa kuma eh eh nan haka haka ne wai wata ce ai a laccata ta kaduna yana daga abubuwan da na shirya a cikin laccar akan wanda na ce aure ibadar musulmi akwai littafi da na je musu da su a ajin kaduna din ina jin ma ba su dawo min da shi ba na ba su si photostat zan kawo muku shi za ku gan shi malam samir ne ya yi shi akan ru'yatul makhtuba in ka je za ka nemi yarinya ka'ida ta farko ba za ka tare ta budurwa ko ba zaura a hanya kai magana da ita ba sai ka je ka samu ubanta ko waliyinta sai ka gaya mishi in yi maka izini sai ka sa lokaci in ka je ba zaure za ku zauna ba za a samu wuri ne na tsatse inda zai zama da muharraminta ma'ana da uwarta ko da wanta ko da ubanta sai ta zo sai a zauna to sadda za ta zo din nan jama'a gaskiya na ga suna yin haka a makka abun ya bani sha'awa ai ba hijabi a ran nan ai ba niqabi a ran nan ai ba safa hannu ba ta kafa ina ai tsayawa za ki ki haɗa kamar kwana uku tukuna kina gayu ƙwarai da gaske saboda ru'yatul makhtuba manzon Allah ne yace a nazarta ilaiha ka ganta sai yace a'a sai yace je kaka ganta me yake nufi ya ganta amma ganta da hijabi dan haka ko budurwa ko bazawara in ka je khitba khitba ita ce zance da zaka je ba za ta zo da hijabi baran nan ba za ta zo da safa baran nan ma'ana ran nan duk wani zobe da agogo da sarka da wane ne haɗaɗɗu za ta bi ta haɗu ta har haɗe a ran nan ta yo gayu fes ina fata an gane saboda annabi cewa ya ka tsaya ka dube ta da kyau don ka ga abin da zai karfafe ka ka aure ta ya wadda ta tawo a cikin hijabi ai kan sai kuma fara ta da ya kama za a yi sallar isha ne ko sallar la'asar ina fata an gane saboda haka ko bazawara ce gaskiya zai ganta ne a cikin kayanta na gida kuma ado za ta yi ta taho ba wai tawowa zai shi kuma sai ya sanar da ita ba kawai zuwa zai ya faɗo ba tana surfe ko tana wanki kuma ta zo tana share kumfa a gaban shi a uzu billahi abu yayi nok na ɗaya kenan na biyu ne yawa ba za ku fahimci wannan magana ba saboda al'ada hausawa ku zuwa ake ta yi taɗi sai a ce to kullum ya zo yanzu haka za ta fito a'a ai taɗi a musulunci so ɗaya so biyu ne yayi yawa na uku abu na hudu sai a kira ɗaurin aure eh to ba sunna kuke ba ashe kuma bid'a kuke yi al'ada kuke yi kenan ashe ba ku shirya ba ku shirya salaf din ba kenan salaf a rana ɗaya suke aure a rana ake tarewa a rana ake ganinta ai irin waɗannan abubuwan da ake sai a ce ai waya ga yarinya yana so to shikenan an yadda za a bashi wai ya ci gaba da nema zuwa yaushe a wai shikenan yanzu sai ta gama makaranta sai nan da yaushe sai nan da shekara biyar sai nan da shekara a ba da Allah wannan wannan bid'a ce wannan ba addinin musulunci ba in dai har an shirya aurar da ita to sai a yi mishi izini ya zo ya ganta in ku an san baba na ba aurar da ita ba duk wanda ya zo sai a ce a baba na ba aurar da ita ba sai a bari sai ya rage wata ɗaya ko wata biyu za a aurar da ita shikenan sai a yi magana kawai da an yi magana abin da zai biyo baya sai aure ku ji tsoron Allah ahli sunna wannan ita ce sunna sabanin haka to bid'a ce shi yasa jama'a tsakani da Allah da na ɗauki wannan theory din ko duk inda na je sai gana shi ahli sunnan ba da gaske suke ba sai na ga yarka na ce na so na ce kaza kaza kaza shikenan an zo sai in ce to shikenan magana aure sai a ce a bayan ai kuma sai a ci gaba da nema in ce a ina ahli sunnan kuma in je ina yin haka a to ba zan yi haka ba sai a bari sai kuma bayan kwana biyu sai a ce in zo sai in ce a ba ahli sunna bane ba sunna kuke ba in dai sunna zani da gaske to daga an yi magana tana so yana so to shikenan the next agenda shine me sai a aure a sai a ce to bai gama shirya ba tun da bai gama shirya ba to a bar maganar ya je gama shirya su ma su je su gama shirya sannan sai a zo a yi magana amma ina gaya muku in dai da gaske ne ahalus sunna suke sai ya zama auren mu ba irin na yan bid'a bane da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah